الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na uku ne ko? to biyu ne biyu ga watan jimadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 23 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya wanda al'imamun kahatani ya rubuta wadda muke bibiyar sharhin nan na alkutofin dawani na addoktor suhaimi wato hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 24 27 afwan shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na 26 ban ci gaba da tattaunawa game da matsalar istiwa'i wato istiwa'in Allah maɗaukakin sarki a al'arshi da kuma ƙarin hujjoji da malam ya kawo don tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a al'arshi kawai dai abin da ya waje ba mu fahimta wato game da al'istuwa shi ne na farko mu tabbatar da hakikanin istuwa'i din cewa Allah maɗaukakin sarki yana sufantuwa da wannan sufa hakikatan lamajazan kuma ba wani ne ya ba shi wannan sufa ba Allah ta'ala shi ya ba wa kansa wannan sufa ya sufanta kansa da ainihin istawa istiwa'i a al'arshi kuma babu wanda ya kai Allah sanin Allah kamar yadda kuma bayan Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san Allah da sufofinsa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah da kansa ya ce ar-rahmanu alal arshistawa kuma ya maimaita alal arshistawa dinnan wurare guda bakwai kamar yadda muka karanta a surori mabambanta a cikin alkur'ani duk da cewa an samu ta'ifa daban-daban a tawa'iful munharifa an samu wasu karkatattun wato firak game da wato sufofin Allah maɗaukakin sarki wanda da suka zo wannan sufa ta istiwa'i ita ma sun yi mata tawili sun karkata ma'anarta suka ce tana nufin istaula au ƙahara au galaba to da sai malayin ke cewa da masu fassara istawa da kalmar istaula ko ƙahara ko galaba da sun san irin lazumin wannan fassarar na ma'anoni waɗanda suke marasa kyau da wannan fassarar tasu take ɗauke da shi to da za su samu kansu a matsayin masu ƙaryata alkur'ani ko sun sani ko ba sani ba na biyu abin da ya kamata mu fahimta game da istiwa'i shine za mu tabbatar da istiwa'in irin wanda ya dace bi jalalihi wa azamatihi tabaraka wa ta'ala na uku kuma muna masu tsarkake Allah maɗaukakin sarki a wannan istiwa'i ɗin gabarin kamanta shi da istiwa'in ababen halitta akan kujerunsu ko karagunsu na mulki ma'ana dai za mu tabbatar da wannan sufa ta istiwa'i ga Allah maɗaukakin sarki irin tabbatar wadda ba ta kamanceceniya da sufa cikin sufofin ababen halitta abu na hudu da ya kamata mu koya waje ba mu fahimta game da kalmar istiwa'i shine kada mu shiga cikin masu karkatar da ma'anarta da yin tawili wajen fassarata kar mu zo wajen istawa mu ce tana nufin istaula kamar yadda almu'attila da almu'awwila suka fada abu na biyar kar kuma ganin kalmar ko sifar ababen halitta suna da wato wata sifar wadda suna ya hada su duk da akwai bambanci tsakanin sufofin guda biyu ya ja mu zuwa ga kore hakikanin istiwa'i ko kuma mu ce mu za mu tsaya tsaka-tsakiya ba za mu ce ya daidaita ba ba za mu ce bai daidaita ba kamar yadda an samu wata firka ko wasu firkokin kamar jahamiya da mu'tazila wannan shine abin da suka tafi a kai bisa kuskure abu na shida da yawa jaba mu fahimta game da istiwa'i shine kada mu kwatanta irin istiwa'in Allah kar mu ce Allah ya yi istiwa'i a bisa irin istiwa'i kaza da kaza wannan ilimi ne wanda Allah ta'ala ne kaɗai yake ɓanci kansa da shi na yanda ya yi istiwa'i ɗin da aka duk wanda ya nemi sanin haƙiƙanin yanda Allah ya yi istiwa'i to kamar yana ƙoƙarin yin da'awar abin da ba yanda za a yi iya isa zuwa gare shi mu kam muna tabbatar da wannan sufa da sauran sufofin Allah maɗaukakin sarki ta irin hanyar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala don haka dai salaf a wannan babi suke cewa amin ruha kama ja'ad bila kaifin wannan sufar da ire-irenta ku bi ta kanta ku faɗe ta ku gudanar da ita ku tafiyar da ita yanda ta zo kar ku sharhi da ƙarin bayani kar ku faɗi kaifiya waɗannan gaɓoɓi guda shida su ne gaɓoɓi ababen fahimta daga nassosin shari'a kamar yadda as-salafu salih ga baki ɗayansu suka fahimta wanda cikin ƙunshinsu har da imamu malik domin shi ma lokacin da wani al-mubtadi'a wani mubtadi'i ɗan bid'a ya tambayi imam malik ya ce ya kai aba abdurrahman me aiko aba abdullah menene ma'anar ar-rahmanu alal arshi stawa da ya fahimci abin da wannan ɗan bid'a yake nufi in kare na istiwa'in yake so ya yi ko wata fassara yake so a yi masa irin wadda za ta dace da son zuciyarsa imam malik ya ce bayan ya natsa ya ɗan yi shuru ya sun kuyar da kansa har sai da aka ce zufa ya tsatsafo daga goshinsa saboda tsananin fushin da ya fusata duba da irin mai tambayar dalilin da ya sa ya tambayar lokacin da wannan yanayi ya ɗan sake shi sai ya ba da amsa da al'istiwa'u ma'alum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu alu anhu bid'a ya ce wa ma'ara ka illa mubtadi'an da aka yi sa aka fitar da shi daga majalisinsa shi ya sa a doktor abdulrazzak albadar ya ware wannan maudu'i ya yi bincike na musamman a kansa ya fito da hujjoji da ainihin wato maganganu na ainihin wato malamai da aka wannan kauli mai girma daga imam malik game da istiwa'i irin yanda ka tafiyar da shi to haka za ka tafiyar da sauran sufofin allah subhanahu wata'ala kamar misali sufar waja a rabbuka ubangijinka ya zo kalmar almaji'u zuwa ɗin sananne ya ce amma yaya Allah ya zo wannan babu wanda ya sani imani da cewa Allah zai zo ranar alkiyama wajibi ne kuma tambaya game da yaya kaifiyar yadda zai zo wannan bid'a ce to haka zaka ci gaba da wato yin kiyasi ko auna dukkan wata sifa cikin sifofin Allah subhanahu ta'ala. da haka waɗanda suka ce ma'anar istawa tana nufin istaula ko kahara ko galaba kamar yadda a sha'ira da maturidiya suka gada daga jahamiya da mu'tazila da waɗanda suka shiga matafiya irin tasu daga cikin salimiya da waƙifiya da mushabbiha da karramiya da wasunsu sun tafi akan istawa bi ma'ana istaula har ma ne yake cewa fa ya subhanallah shin in ka ce istaula kana nufin akwai wanda ya wato yayi galaba a mulkin Allah wanda Allah daga baya kuma ya dawo ya mamaye mulkin sa kamar kalmar istawa abinda take nufi kenan domin ka ce ya mamaye to kenan akwai wanda ya yi masa mamaya kafin shi kuma ya zo ya sake mamayewa lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata daga bai yiwuwa a ce akwai wanda ya fi karfin Allah maɗaukakin sarki domin shi ne almalikul wahidul ahadul fardu samad daga ya kai miskini ko miskinai istaula alaihi min man wastaula alal arshi ba'da man wa min man wa ala ithri au ala an qasiman wannan tambayoyi ne wanda duk zaka jefa wanda ya fassara istawa da ma'anar istaula ina fata an gane to wannan dukkanin su bayanai ne waɗanda sun riga sun gabata karatun da ya riga muka yi shi a satin da ya wuce qala al muallif rahimahullahu ta'ala فانظر يا رآك الله إلى الكتب التي تدرس هناك أم البراهين أم البراهين الكبرى وأم البراهين الصغرى والجوهرة وشروها الجوهرة والسنوسية والأقائد النسفية والمواقف للإيجي فكلها تنطق بهذا المنطق استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلبة سيتي فانظر يا رآك الله يتي الله مدوككين سركي يكاري كدا كاريرسا kai mai karatu ka yi duba ilal kutubi izuwa ga wasu littattafai allaci tudarrasu hunaka waɗanda ake karantaswa a irin waɗancan wuraren inda waɗannan malamai suke ko inda ainihin wato wasu ta yawa ka duba kamar littafin ummul barahin akwai ummul barahin al-kubra akwai ummul barahin as-sugura sannan akwai littafin jauhara akwai littafin kuma sharhohi da aka yi ita jauhara akwai littafin sunusiya akwai kuma a ƙa'idun nasafiya akwai alwaƙif wa'yannan wato shi kuma alwaƙif lil'iji dukkan waɗannan littattafai fa kullu hatan ɗiku bi hadal mandik dukkaninsu suna tafiya a irin wannan falsafa suna fassara istawa da ma'anar istaula istawa bi ma'ana istaula au qahara au galaba dukkaninsu shi sa duk wanda ya kwankwaɗi aƙida ta ash'ariyanci to da haka zaka ji ya tashi da irin wannan zaka ga shi yasa da yawansu kamar munan a ƙasar nan yawanci littafan duk da ake karantawa duk suna dacewa da irin wannan aqida ta ash'aira ko maturidiya ina fata an gane to shi yasa zaka ga duk littafan mu yawanci da ake karantar da mu irin qawaidi misali irin su abin nan hayatul islam misali irin su wannan ummul barahin din al-kubra da as-sugura jauhara irin su as-sunusi sunusiya da sauransu duk zaka ga suna kunshe da irin wannan aqida ta yin tawili wa wasu sufofi cikin sufofin Allah ina fata an gane to shi yasa zaka ga cewa kusan duk an tashi da irin wannan yin tawila tawila in mutum ya zo karatu sai ka dinga jin sa ya bata lokaci wajen kokarin kwane-kwane da zille-zille don kar ya tabbatar wa Allah wata sufa cikin sufofinsa na fata an gane to za ga duwa littafan kusan a haka ake ake ta karantar da mutane su suna da irin wannan mantik irin wannan falsafa ce ta istawa shi sa in suka zo tunda a ka'ida muna karanta ko a fiqihu ana karanta littafan fiqihu sannan ana zuwa risala to in aka zo risala sai ai kiki kaka domin aqidar mai risala kuma ta ci karo da aqidar ash'ariya to shi yasa wasu masu karfin hali a cikin sai su ce wannan shi mai risala shi ma ba ash'ari ne wannan tauhidin na farko ba shi ya rubuta ba kaji kuma eh to kowa ya rubuta ba mu sani ba domin aqidar mai risala Abu Zaid al-Qirawani aqida ce ta salaf inda ka karanta littafin risala farkon wannan muqaddimar tasa kafin ya shiga babukan fiqhu ya yi doguwar shimfiɗa wadda har sharhohi an yi kuma duk yana daidai da irin wannan karatun da muke karanta a irin waɗannan littafan ina fata an gane wa hadhihi libtila'at wa'annan jarabobin da ibtila'o'in laysat jadidatan alal muslimin ba sababbi bane ga al'ummar musulmi a'ani abinda malam yake nufi at-ta'wila fi sifat wato wannan ibtila'o'i da muka tsinci kanmu na yi wa sufofin Allah tawili wa ma sahabahu da abinda ke tattare da irin wannan tawilin min bida'in na bid'o'i ba sababbin abubuwa ba ne ina fata an gane abubuwa ne waɗanda sun daɗe ba sababbi ba ne shi yasa faqad zakara al-maqrizi fi khutbihi al-maqrizi ahmad ibn ali wanda mun karanta tarjamarsa a baya a cikin littafinsa al-mawa'id wal i'tibar bi dhikri khutadin bi dhikri khutadin wal athar wato wannan littafi nasa shi wanda ya fi shahara da khutab to al-maqrizi a cikin littafin ba'da an zakara nushu al-bida'i bayan ya ambaci bullar bid'o'i da tsirarsu wa tasiratiha da kuma tasire tasiran da bid'o'i suka yi alal daulatul islamiyya akan dauloli na musulunci alamarri usulul islam bisa ga zamaninnika daban-daban da suka shuɗe na daulolin musulunci walillahi fi khalqihi shu'unun za ka gane Allah yana da sha'aninnika masu yawa game da halittarsa ila an ƙala har zuwa inda shi almakarizi a cikin khutab yake cewa sun mazahar al'ash'ariyo sannan sai kuma ash'ari wato ya bayyana wato shine abul wato abunan abul hasan al'ash'ari duk da cewa daga baya bisa ga bayanan da malamai suka yi da kuma rubuce-rubucensa na baya duk wa'annan aƙidun ya basu ya dawo aƙidar ahlus sunnati wal jama'a kuma ya yi rubutu akan haka duk da shi ma su ash'ariyawan suna inkarin wannan jingina littafi zuwa gare shi amma duniyar tarihi ta tabbatar da al'ibana littafi ne na littafi ne na abul hasan al'ashari an gane ko yake cewa sai ash'ari wato al'ashari abul hasan al'ashari sai ya bullo sai ya bayyana wa kana akada anil juba'i al'itizal kuma dama ya kwankwadi mu'tazilanci daga wajen aljuba'i wanda an ce kamar mijin mahaifiyarsa ne wala zama hu daharan ɗawilan ya kuma lazumci aljuba'i zamani mai tsawo sun masalaka ɗari ƙabna kullabin to daga nan kuma sai ya bar waccan hanya sai ya shiga ɗariƙa ko hanyar ibn kullab wanda shi ma ibn kullab mun karanta tarjamasa a baya fisifati game da abin da ya shafi sufofi wal kadar da kaddara wa gairi zalika da wani haka sai kuma shi abul hasan al-ash'ari ya bar ainihin wato aqidar mu'tazilanci da ya karba ko ya dauka daga aljuba'i sai kuma ya koma matafiya irin ta ibnu kullab game da sufofin Allah wal kadar da kuma kaddara wa gairi zalika wa salaka dariqahu jama'atun min al-ulama to shi kuma ta hanyarsa ne tarin malamai masu yawa wato jama'a daga cikin malamai su kuma suka ɗauki ash'ariyanci ko kuma aqida ko ainihin wato fahimta ta ibn kullab game da asifat wal qadar wato mithl mithli al-baqillani kamar ainihin al-baqillani shi ma al-baqillani in kun tuna mun karanta tarjama sa a baya lokacin da yake kawo maganganun firak din nan mun kawo mun dan faɗi tarjama kaɗan ta baƙilla ne mun faɗi tarjama kaɗan ta ainihin wato a almakarizi in kuntuna a can baya ahmad ibn ali wa bani furak daga cikin malaman da suka shiga wannan tafarki ko wannan matafiya banda albaƙilla ne akwai kuma ibn furak ibn furak shi ake kira da abubakar muhammad ibn al-hassan ibn furak al-asbahani shaikhul mutakallimin ana kiransa da wato shehin falsafa ra'asul asha'ira kuma founder ne wato shi ma jigo ne a wannan matafiya da aqida ta ash'ariyanci an gane ko ana kiransa ibn furak ya fi shahara da ibn furak wanda an haife shi shekara ta 941 ya rasu shekara ta 1015 hijiriya wal isfirayini daga cikin waɗanda suka shiga wannan matafiya ta yin tawili a cikin sufofi da abin da ya danganci wannan banda ibn furak akwai al-isfirayini al-isfirayini shine abu ishaq ibrahim ibn muhammad ibn ibrahim ibn maharan al-isfirayini al-ash'ari shi ma ba ash'ari ne shi ma wannan malami ne kuma ba ash'ari ne wanda an haife shekara ta 949 ya rasu shekara ta 1027 hijiriya wa shirazi sai kuma ashirazi shi ma malami ne abu ishaq ibrahim ibn ali ibn yusuf al-fairuz abadi ashirazi shi ma al-ash'ari shi ma aqidarsa aqidar ash'ariyanci yake an haife shekara ta 1003 ya rasu shekara ta 1083 a hijiriya wal ghazali sannan akwai hujjatul islam a ajubacin zaman zainuddin abu hamid muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad at-tusi al-ghazali haka haka haka hafizu zahabi masa wannan taken a cikin siyarwa alamin nubala na fata gane yake cewa al-ash'ari shi ma ba ash'ari ne ta fuskar aqida shi ma yana bin aqidar ash'ariya an haife shi shekara ta 450 ya rasu shekara ta ɗari biyar da biyar hijiriya wa shaharastani sannan akwai a shaharastani shine al'afdal muhammad bin abdulkarim ibn ahmad abul fathi a shaharastani shi ma sheku ahalil kalam ne al'ashari shi ma shehi ne wato abin da ya shafi ilmul kalam sannan shi ma aƙidarsa aƙida ce ta ash'ariyanci wanda shi ma an haife shekara ta 186 ya rasu shekara ta 1015 a 1000 shekara ta 1000 da ainihin wato 100 da afuwan an haife shekara ta 1086 ya rasu shekara ta 1153 hijiriya warrazi da kuma al'allamatul kabir zulfunun Muhammad ibn Umar ibn Hussein al-Qurashi al-Dabaristani al-Ash'ari wato Fakhruddin Razi kenan wannan Fakhruddin Razi shi ma haka ibn wato abin Imam Zahabi a cikin Siyarul Alamin Nubala haka shi ma da ya tashi tarjama sai ya ce al-Allamatul Kabir zu zulfunun Muhammad bin Umar ibn Hussein al-Qurashi al-Dabaristani al-Ash'ari Fakhruddin Razi kenan wanda an haife shekara ta 544 ya rasu shekara ta 604 hijiriya to waɗannan malamai duk gaba ɗayansu su ma salaka ɗariƙahu sun shiga wannan tafarki na ibn kullab fi sifatu wal qadar irin tafarkinsa wayannan ga su manyan malamai ne amma a babin aqida duk sai suka zamanto sun fada aqidar ash'ariyya mafhum wa gairihim da wasunsu sannan wa mala'ud duniya kuma tun da manyan malamai ne marubuta sai suka cika duniyan nan bita sani fihim da wallafa-wallafansu ya tajjuna wa yadda'una anna ɗariƙatahum hiya ɗariƙatar sunnati wal jama'a sannan ya tajjuna suna yin hujja wa yadda'una suna da'awar anna ɗariƙatahum cewa wannan tafarki wannan ɗariƙa da suke bi ta ash'ariya hiya ɗariƙatu ahalus sunnati wal jama'a sun ce ita ce ɗariƙa ta farkin ahalus sunna wal jama'a sun ce wannan shi ne ahalus sunnati wal jama'a shi yasa zaka ji ga jin ba ash'ari yana cewa shi ma ahalus sunna wal jama'a ne saboda yayi aqidar su wayannan duk sun kafa hujja da cewa aqidar da suke kai ta tawilus sifat ita ce aqidar ahalus sunnati wal jama'a fanta shara hadha al madhhab wannan yasa wannan mazhabi na ash'ariya ya watsu fil biladil islamiyya a cikin garuruwan musulmi waje daulatu bani ayyub sannan aka samu daular banu ayyub ita ma da ta zo wa kanu ala hadal mazhab su ma sai suka zamanto suna goyon bayan wannan mazhabi na ash'ariya thumma mawalihimul atrak sannan wato mawalihim al atrak turkawa su ma daular turkawa da suka zo su ma sai zamanto suna goyon bayan wannan aqida shi sa in gwamnati tana goyon bayan aqida to za ga takan samu ƙarfi ko da gurɓatacciya ce saboda akwai ƙarfin gwamnati a ciki in kuma aka yi sa'a aka samu gwamnati ta goyi bayan gaskiya ta goyi bayan aƙida ta gaskiya to sai ga aƙida ta gaskiya ta kafa a zukatan mutane burbushin waccan aƙidu marasa kyau sai ga babu su saboda ga ƙarfin hujja ga kuma ƙarfin gwamnati na fata an gane wa akhadha ibnu tumart ila al-maghrib to sai ibnu tumart shi ma sai ya ɗauki wannan aƙida ta ash'ariya sai yi almagarib irin su morocco irin su tunis tunisia algeria ire-iren waɗannan magarib kenan sai ya yi nan haka ainihin wato ilal magarib sai ya yi magarib da wannan aƙida shi ma ya zo ci gaba da yaɗa ta ta ash'ariya wani sharahu hunaka shi ma ya yaɗa ta a magarib shi ma tomar tunin mun faɗi tarjamasa a baya fasara hadha al-madhhab huwa al-ma'ruf fi al-amsar sai zama wannan mazhabin na ash'ariya shine sanannen mazhabi a cikin birane cikin garuruwa kamar yadda muwa banda daga baya da karatuka suka yawa aka samu littafan musulunci sun suna shigowa to wannan ne aka fara fahimtar cewa ma ashe wancan tauhidi da ake ta karantarwa tun a farko ashe ba shi bane akwai wani wanda shi ne ya fi zama daidai ba wancan ɗin ba to amma wancan shi ya riga zuwa shi ya mamaye mutane saboda ga irin wayannan dalilai da muka karanta bi haithu nusiya ma ada ta yanda aka aka mantar da mutane dukkan wani mazhabi wato wanda ba wannan ba minal mazahib daga sauran mazhabobi waɗanda akwai su au juhila ko kuma ta dalilin haka aka jahilci sauran mazhabobi sai aka rike iya wannan hatta lam yabqan al yawma mazhabun yukhalifu har sai da aka wayi gari a wannan lokaci babu wani mazhabi yukhalifu da yake saba wa wancan mazhabin za ga yaro ya girma a ciki tsoho ya mutu a ciki kaga abu ne wanda ya riga ya an taso da shi kabiran an kabiri illa an ya kuna mazhabul hanabila sai dai fa in mazhabin hanabila to shi kuma ana dan samunsa illa an ya kuna mazhabul hanabila hatta ja a taqiyuddin abul abbas ibn taymiyyah al-harrani fatasadda lil intisari li mazhabi salaf to ana nan har kuma sai bayyanar ainihin wato a taqiyuddin abul abbas ibn taymiya fatasadda lil intisari li madhhab salaf sai ya tinkari goyon baya da kuma taimakon mazhabin salaf sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sai ta kokarin wato karkatar da akalar al'umma zuwa ga tauhidin da yafi tsarki yafi tsafta yafi zama aslam wajen mai da mutane zuwa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu na fata an gane warar da alal asha'ira to dole tun da akwai wasu kuma waɗanda sun riga sun zo to dole kaga sai an yi raddi sai an yi faɗa da su an kawar da su kafin da haka sai ya fara yin raddi ya yi raddi ga asha'ira wa rafida wa sufiya wa ahalil bidai amma kaga match din da ya taro ba karami bane shi yasa magautansa suka yi yawa ta kowace kwana an gane ko saboda ya zo ya dinga yin raddi ga asha'ira ya dinga yin raddi ga yan shi'a ya dinga yin raddi ga sufaye ya dinga yin raddi ga yan bid'a ga baki daya ka koma cikin al-khutat dinnan na ainihin al-khutat wato na al-makarizi a mujalladinsa na uku shafi na 309 zuwa 314 wa qad taqaddama an-naqlu anil maqarizi kamilan inda qaulin nazim za yukayyifu zatahu wa sifatahu yake cewa wannan magana ta al-maqarizi an dauko ta gaba ɗayanta inda ainihin al-imam al-qahtani ya kawo wancan baitin za yukayyifu man za yukayyifu zatahu wa sifatahu har zuwa ƙarshe to anan mun dan mun an dauko magana gaba ɗaya kuma mun karanta ta a baya ila akhir ma qala zuwa ƙarshen abin da shi almakarizi ya faɗa fi kalamin nafisin cikin maganganu masu tsada fahum fahimu anna listiwa a huwa listiwa ulmakhaluki na ala karasihim wa'annan asha'ira da ire-irensu su kam sai suka fahimci maganar istiwa'in Allah a al'arshi huwa istiwa ulmakhaluki na sai suke ɗaukansa daidai yake da istiwa'in ababen halitta ala karasihim akan kujerunsu da kamar yadda mutum ko abin halitta ke daidaita akan abin hawa akan abin zama kujera ko waninta sai suka ɗauki istuwa'in Allah shi ma haka yake to wajen ƙoƙarin su bambanta Allah da ababen halitta sai suka ga to maimakon su ce istuwa'in Allah daban istuwa'in ababen halitta daban su huta sai suka ce istuwa'in shi Allah ma bai yi istuwa'i ba domin ai ababen halitta suna yin istuwa'i falamma fahimu hadal faham yayin da suka fahimci wannan fahimta ta kuskure kalu sai suka ce laisa amamana illa annan fiye listiwa babu abin da ke gaban mu face mu kore istiwa'in nan kwata-kwata thumma ja'ahum ash-shaytan sai shaytan ya zo musu wa qala lahum sai ya ce da su annafiyu la yujidi tayan kun kore korewa ba za ta amfanar ba ba za ta yi wani fa'ida ba balla budda min ma'anan ba korewa ba bayan kun kore kuma sai kun ba korewa za ku yi ba a'a sai kun samar ko kuma bayan kun kore kuma sai kun samar da wata ma'anar tunda lalle ba za ku iya goge istiwa'in nan ba Allah ya yi magana istiwa'i a al'arshi a cikin alkur'ani to saboda haka kuka ce za ku kore wannan ba zai fa'idance ba ba wanda zai fahimce ku Allah ya ce istawa al'arshi ku ce bai istiwa'i ba ku dai kirkiro wata ma'anar wadda za ku ce istawa ɗin ba ma'anar istuwa inda aka sani ba ne ku kawo wata ma'anar ƙalu sai suka karɓi wannan aidiya ta shaidan suka ce idan istawa bi ma'ana istaula sai suka ce to shikenan bari mu samar wa istawa ɗin wata ma'anar maimakon mu ce istawa ya daidaita sai mu ce istaula ya mamaye radina bi zalika nususal qur'ani was sunnati basu sani ba ko suna sane sun yi raddin nassosin alkur'ani da sunna filistiwa game da abin da ya shafi istiwa'i mustaghnina wa muktafina anhuma bi baiti shi'irin muntahilun masnu'un mansubun li sha'irin nasarani yud'a al-akhdal yaqulu fihi قد استوى بشر, بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي يكتو رادنا sai suka zamanto suna yin raddi suna kin karɓar dukkan wani nassi na alkur'ani da kuma na sunna filistiwa wanda ya zo da ma'anar istiwa'i sai zama mustagani na su kam sun wadatu wa muktafi na sun wato isu an huma a madadin alkur'ani da sunna sai suka wadatu bi baiti shi'irin da baitin wata waka ta muntahilun wani wanda yake da'awar abin da ba shi da shi shine muntahil masnu'un mai kirkirar ainihin wato ƙarya mansubun ila lishairin nasarani wanda ake jinginawa zuwa ga wani mawaƙi kuma kirista yud'a al-akhdal ana kiransa al-akhdal an gane ko ina jin mun kuntuna akhdal na idasta dalla ya qulu qalal kaga ya manta dakta ya manta ko shi wannan akhtar cewa ya yi kadistawa basharun alal iraki bashar ya yi istiwa'i a kan ƙasar iraki kaga kalmar istawa da ya amfani da ita ya istaula ne an gane da ya ce kadistawa basharun bashar ya yi istiwa'i ma'ana istaula alal iraki min gairi saifin audamin mihiraki ma'ana ya mamaye ƙasar iraki ba tare da ya yi amfani da takobi ba ba tare da an zubar da jini ba sai suka ajiye ma'anar alkur'ani suka ajiye sunna sai suka ce to ai ga akhdalu shine wa idza stadalla qala al in zai kafa ma hujja mai kai ce qala Allah qala rasul sai ce ai akhdal ma ya ce yanzu maimakon su wadatu da alkur'ani da sunna sai suka ƙi sai suke yin hujja da maganar akhdalu kirista ne ba saboda mai sai suka ce ai balarabe ne kuma adibi ne ai ya ce kadistawa basharun kadistawa basharun basharu istawa ai bi ma'ana istaula ya yi mamaya alal iraki akan ƙasar iraki min gairi saifin ba tare da amfani da takobi ba audamin mihiraki ba tare da jini da aka kwararar ko aka zubar ba ka duba shuruhu diyonil hammasa wato hammasa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya wa khulasatul qaul magana dai a dunkule annal wajiba abinda yake wajibi ala jami'il muslimina akan dukkan musulmi al'audata ila manhajis salafi mutane su koma zuwa ga tsari da matafiyar magabata na farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in almabani wanda wannan matafiya ta sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo su an gina wannan matafiya ne ala hadiyil kitabi wa sunna akan koyarwar alqur'ani da sunna fi hadhihi almas'ala akan wannan matsala ba ita kaɗai ba wa gairiha da wani watanta min masailul i'tiqad na daga matsaloli irin na aqida wal ahkam da ma hukunce hukunce wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf duk alheri yana tattare da bin tafarkin magabata duk sharri yana daga yana cikin kirkirar bid'o'i na yan baya fa nu'minu bil istiwa da haka mun kan mun yi imani da Allah ya daidaita al'arshi kama ja a fi kitabi rabbina kaman yadda ya zo cikin littafin ubangiji mu subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam istiwa'un yaliqu bi jalalihi wa azamatihi irin istiwa'in da ya dace da girma da buwayar Allah mai girma da ɗaukaka wa huwa dalilun ala uluwillahi wannan istiwa'in dalili ne akan ɗaukakar Allah ala jami'i khalqi akan dukan halittarsa قوله فدين إمام القهطاني وهوا جميع الملك والسلطان Allah maɗaukakin sarki ya tattare dukkan mulki da iko. Ƙala Allah ta'ala, Allah ta'ala ce, Wallahu min wara'ihim muhitun, Allah maɗaukakin sarki mai kewayewa ne da su. Suratul Buruj aya ta ashirin, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala sultanuhu mulkinsa muhitun bi kulli shay'in ya kewaye komai da koma kowa wa ilmuhu haka ilimin Allah muhitun bi kulli shay'in ya kewaye kowa wa huwa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yuhitu yana kewayewa bi jami'il makhluqati yana kewaye dukkan ababen halitta kudratan da iko wa ilman da ilimi wa sultanan da mulki wa ƙuwatan da ƙarfi wa jabarutan da ainihin wato shi ma ƙarfi laisal makasudu an naƙula ba muna nufin mu ce wallahu bi kulli shay'in muhit Allah mai kewaye komai bane ba muna nufin mu ce annallaha zarfun lil makhluqat kamar Allah wani envelope ne na ababen halitta shi duk gaba ɗaya suna cikinsa astaghfirullah ta'ala ina neman gafarar Allah ta'ala amma ya ƙulu na uluwan kabira game da abin da suke faɗa ɗaukaka wadda take mai girma wa inna mal maqasudu abin nufi a nan ihadatul ilmi wal qudrati was sultani wal qahar wal azama wa kullu zalika lillahi azza wa jal ina nufin kewayewa irin ta ilimi Allah ya kewaye ababen halitta gaba ɗaya da iliminsa ya kewaye su wal da ikonsa ya kewaye su wal sultani da mulkinsa wal qahar ya kewaye su da rinjayensa wal azamati da girmansa wa kullu zalika lillahi dukkan waɗannan sufofi ne na Allah azza wa jal qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa kana Allah bima ya'maluna muhitan Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai kewayewa ne game da abin da suke aikatawa. Suratun Nisa'i aya ta 108. Wa qala Allah ta'ala ce wa kana Allah bi kulli shay'in muhita. Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai kewayewa ne ga dukkan komai. Suratun Nisa'i aya ta 126. Fallahu azza wa jalla yuhitu bi kulli shay. Dan haka Allah mai girma da ɗaukaka yana kewaye dukkan komai. wala yuhadu ilai wala yuhadu bihi shi ko babu mai iya kewaye shi la yuhadu bihi ilman babu mai iya kewaye shi da sani wala qudratan ko da iko wala sam'an babu mai iya kewaye Allah da ji wala basaran babu mai iya kewaye Allah da gani wala idrakan babu wanda ya isa ya kewaye Allah da riska قال الله تعالى لا تدركه الأبصار gannai ba sa riskarsa wa huwa yudrikul absar shine yake riskar gannai wa huwa latifu shi mai tausasawa ne al-khabiru mai cikakken sani suratul an'am aya ta 103 annazim rahimahullah al-imam al-qahtani Allah ya ji kansa da rahama qad yastadirudu ya ci gaba da bayani fa yadhkuru sifatan yana ambatan sifa aw mas'alatan aqdiyatan ko kuma mas'ala irin ta aqida gardan ko ardan yana bujuro da ita in ya bujuro da wata mas'ala ta sifa ko ta aqida thumma ya'udu ila ma kana yatakallamu anhu sai ya sake komawa zuwa ga maganar da yake tattaunawa akan ta kabala zalika kafin ya shigo da maganar kaga yanzu ba maganar istiwa'i farko zai mai da mu zuwa ga asalin da Imam al-Qahtani maganar da ya dauko in yanayi aka zo ta gaba sai ya shigo da wata matsala ko ta sifa ko ta tabbatar da wata sifa ta Allah ko kuma matsala ta aqida yakan dan bujiro da wannan sannan sai ya koma zuwa ga abin da yake tattaunawa akai kabala zalika kafin ya zo wannan gabar wa min zalika annahu ba'da an zakara listiwa na daga cikin irin salo na imamul qahtani bayan ya ambaci istiwa'i wa ihatatin lahi tabaraka wa ta'ala bi kulli shay'in da yanda Allah ta'ala ya kewaye komai da komai a da marratan ukhra sai sake komawa karo na biyu ila bayani zuwa ga bayanin annal qur'ana kalamullah ai shine asalin magana mu ko zuwa ga asalin magana cewa alqur'anin nan fazancen Allah ne azza wajal fa qala rahimahullah sai imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala ya ce wa kalamuhul qur'anu anzala ayahu وعيا على المبعوث من عدنان عودا على واتو بدء في تقرير واتو عودا على بدء في تقرير أن القرآن كلام الله عودا الإمام القهداني زي ساكي كوماوا على بدء زوا فرقم مغانا في تقرير وجن تبتد أن القرآن تشوشي القرآن كلام الله زنشان الله لي حقيقة لا مجازا munazzalul littafi ne saukakke ghairu makhluqin ba abin halitta bane warraddu da kuma yin raddi alal mukhalifin fi zalika ga waɗanda suka saba wa wannan aqida ta musulunci sai mu ci gaba da baiti na 47 wa kalamuhu alqur'anu anzala ayahu wa kalamuhu وحيا على المبعوث من أدنان yace wa kalamuhul qur'an zancan Allah shine alqur'ani anzala ayahu shine ya saukar da ayoyinsa wahayan ta hanyar ta fuskar wahayi alal mab'uth ga wanda aka aiko shi min adnani dan kabila adnan sallallahu alaihi wasallam fa qawluhu faɗin imamul kahatsani kalamuhu da ya ce wa kalamuhu ai kalamun rabbi subhanahu wa ta'ala wannan damirin nahu yana komawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kalamuhu ai wa kalamun rabbi zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qauluhu alquran da ya ce kuma alquran ya'ani yana nufin annal qur'ana kalamullah alqur'ani zancen Allah ne wa qad qaddamna al-adillata ala zalika mun riga ko mun gabatar da hujjoji da dalilai akan cewa alqur'ani zancen Allah ne wallati min ashhariha wanda na daga cikin mafi shaharar dalilai wa awdahiha mafi bayyana qaulallahi subhanahu wa ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a madha kalam Allah alqur'ani zancen Allah ne idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafaka da kai fa ajirhu ba shi mafaka hatta yasma'a kalam Allah har ya ji zancen Allah thumma ablighu ma'amana suratu tauba aya ta shida fal maqsudu bi kalamillahi huna abinda ake nufi da bi kalamillahi zancen Allah anan alqur'anul karim ana nufin alqur'ani mai girma hatta yasma'a kalamallahi kenan hatta yasma'a alqur'ana وقد تقدمت الأدلة الكثيرة دليلي ما ستارين يوا سن غباتا في بياني da suke bayanin annal qur'ana kalamullah alqur'ani fazancan Allah ne wa qawluhu da fadin sa anzala ayahu ay anzalahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki shine ya saukar da wannan littafi ko wannan alqur'ani haythu talaqahu jibrilu mubasharatan anillah inda mala'ika jibrilu ya karɓi alƙur'ani ko ya karɓi zancen Allah na alƙur'ani daga wurin Allah kai tsaye sami minhu mubasharatan jibrilu ya ji alƙur'ani daga wurin Allah kai tsaye thumma naqalahu jibrilu sannan jibrilu ya ɗauko zancen Allah nan da ya ji bisidikin da gaskiya wa amanatin da amana wa ikhlasin da tsarkakewa ikhlasi ila an ballagahu rasulallah har ya isar da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam war rasulu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ballagahu lissahabati shi kuma ya isar da wannan saƙo na Allah na alƙur'ani da ya samu ta hanyar jibrilu alaihi salam wanda jibrilu shi kuma ya ji kai tsaye daga Allah shi kuma manzan Allah shi ma ya sauke nauyin da aka dora masa ya isar da shi lissahabati ga sahabbai wasahabatu su kuma sahabbai kirkaka ballaguhu ila man ba'dahum su kuma suka isar da wannan nauyin sako na Allah zuwa ga waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai kenan wahalun majarra da dai sauransu su ma tabi'u wato tabi'ai suka isar wa atba'u tabi'in haka haka ya taho ila an yaritha Allahu al-arda wa man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaje ƙasa da abin da ke kanta ina fata an gane ta haƙiƙan li qaulillahi ta'ala dan tabbatar da faɗin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce lalle mu ne muka saukar da azzikir alkur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma mu masu bashi kariya ne mu masu kare shi ne suratul hijr aya ta tara ina fata an gane to kaji alkur'ani ashe shi ma da isnadi yazo innal isnada min ad-din laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a shi yasa isnadi yake furgita duk wanda baya kan tafarkin gaskiya so yake rushe hadisi ya rushe hanyar isnadi ya fi son molan ka kawai waye gari mutum ya ci gyada mai gishiri ko ya sha shayi ya kai mai karo kawai ce an ce kaza shikenan kawai ku ce sami na wa tsana in ba dan haka ba ya zaka ya abin ya taho da salsala alqur'anin nan jibrilu ne ya ji shi daga Allah ya zo ya isarwa manza Allah manza Allah ya isarwa suwa sahabai su kuma suka isarwa wa almajiransu tabi'ai haka ya taho har zuwa gare ka shikenan duk ka tsintsinke wannan tsanin ka kakkarya lada din wannan channel din duk ka jajjefar da shi daga kanka kawai shikenan kai kuma ba mu sani ba ko kuma kai ne annabin karshe kai ma jibrilu biduni wasiɗa ya zo ya sanar da kai alkur'anin kai ma ba wani malami ne ya karantar da kai ba to shine kuma muke neman bayani daga gare ka wa qawluhu anzala ayahu ai anzalahu subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani haithu talaqahu jibrilu mubasharatan inda mala'ika jibrilu ya ainihin karɓi alkur'anin saƙon ƙur'anin kai tsaye anillahi daga Allah sami'ahu minhu mubasharatan ya ji alkur'anin okay mun karanta na afwan wa qawluhu wahayin ko ai alkur'anu wahyun alkur'ani wahayi ne wa kadhalika sunnatu wahayun to haka kuma ake so ka yadda ita ma sunna wahayi ce alqur'ani wahayi ne in ka yadda to wajibi ne ka yadda sunna ma wahayi ce in kuka ce sunna ba wahayi ba ce to imaninka da alqur'ani wahayi ne shi ma ƙarya kake ina fata an gane alallahu ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha kana nufin da mala'ika jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shi ma zuwa yayi ayoyin kawai dinga karanta musu alif lam mim zalikal kitab ba bayani ba sharhi ba komai ake ta karantawa to in haka ne kai ma kaka karewa mutane bayani tare almajiran kai ta karanta musu tilawar amma in har za ka tsaya kai sharhi kai fashin baki ka ba da misali ok annabi shine ba shi da izinin yayi haka shi da aka ce an dora masa alhaki da nauyin yayi wa mutane bayani ka ce bayanin annabi duk ƙarya ne amma kai fa bayanin ka gaskiya ne kai amma da ƙarfin hali kake Allah ka ganar da mu wa ma yantiqu anil hawa baya magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha in kaga yayi magana in huwa ko kuma in huwa shi alqur'ani ba wani abu bane illa wahayu face wahayi ne yuha da ake masa wahayinsa suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan a tabbatar maka da manzo Allah baya magana da son zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Ahmad ya ruwaice shi hadisi na 17174 al-Imam Tabarani a cikin Musnad ash-Shamiyyin hadisi na 1061 min hadith al-Miqdam ibn Ma'adi Karib hadisin sahabi al-Miqdam bin Ma'adi Karib radiyallahu anhu hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin Mishka hadithi na 163 da kuma 4247 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana ni fa an bani alqur'ani wa mithlahu ma'ahu da wani kamar kwatankwacin alqur'ani tare da alqur'ani aka bani su to menene mithlahu ma'ahu to wannan ita ce kalmar da take yi musu ciwo na fata an gane muna da lokaci نعم يقال ساعة والمبعوث من أدنان هو النبي صلى الله عليه وسلم ya ciga wal mab'uth min adnan huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko dan kabilar adnan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wal maqsud bi adnan abinda ake nufi da adnan huwa jaddul arab shine kakan larabawa al-adan wato al-adan wato al-adananiyina an gane ko akwai larabawa yan kabilar adnan wa huwa min zurriyati isma'il bin ibrahima alaihi salam su ne wanda suka fito daga zurriyar Ismail ibn Ibrahim alaihi salam fannabiyu sallallahu alaihi wasallam yantahi nasabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma nasabarsa tana cikewa ne ila Adnana zuwa ga Adnan ila Ismail zuwa ga annabi Ismail ila Ibrahim al-Khalil zuwa ga annabi Ibrahim Khalil alaihi salam ولذلك قال ده هكا الامام القحطاني يتي المبعوث اي الذي اختاره الله وان الله يزابه شي وبعثه يا ايكو شي wa arsala ilaihi ya aik wato arsala ilaihi wa mayyazahu bir risala yayo masa aike kuma ya fifita shi ya bambanta shi da manzanci min bani adnan daga cikin ƴaƴan adnan walam yu'rab anna ahadan min bani adnana mukan bamu san wani ba daga cikin ƴaƴan adnan qad ursila wanda aka aiko da manzanci kabala nabiyina muhammadin gabanin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka shine wato wato shine almab'us min adnan din kenan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tubar harshe Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa wato wanda yake yayi daidai Allah ya ba mu ladansa Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله